بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ya an ka ce ina za a tashi an ka tsaya gardama alama ce ta cewa ba a daddaka karatun da an kayo ba don haka ba a masa inda za a tashi ba to kaga ya nuna kuna bata makanku lokaci ne in dai ana karatu a ruhe ba a daddakawa kun bata makanku lokaci eh ba ku bata nawa ba naku kun ka bata ni wanda nika yana samun lada kuma na yo karatun gani yanzu kuna ni hakarantar suwa ba karatu na nika ba na yo shi tun ina dan karami ma ne risala don kun bata makanku lokaci kun ci amanar kanku in dai an yi karatu kun ruhe kun ki daddakawa to kun cuci kanku bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim babun fin nikahi babi game da hukunce hukuncen aure waɗalaƙi da saki war raja'ati da kome mutum ya saki mata ta saki na raja'i sai ya ce ya dawo da ita gabanin ƙarewa idda in idda ta ƙare bai iya mai ta sai zai shiga cikin mabiɗa to da kome wadda hari da hukuncin zahari kalmar zahari daga zaharun baya mutum ya kwatanta bayan mata ta da na bayan uwa ta sai ya ce an ta'allayya ka zahari ummi haka suke yi zamanin jahiliya in mutum na son ya wahal da mata ta zahari ba saki ba ne amma kuma matar ba ta koma halatta gare ka sai ku zanna haka nan ba ha koma saduwa da ita kun baka sake ta balle ta ta aure wani miji hanya ce ta cutar da mata to da musulunci ya zo bai hana zihari ba amma sai ya mai gyaran huska wanda ya yi zihari ga mata ta ba ta saku ba amma ba ta koma saduwa gare sai ya yi kafara to in ya hidda kafara zihari sai ya ci gaba da unhani da ita wal ila'i da ila'i daga ila'i shine rantsuwa rantsuwa sai mutum ya yi rantsuwa bai koma saduwa da mata ta shi ma ba saki ba ne amma kun ba ta koma halatta sai ku zanna hakanan duk dai hanyoyi ne na cutar da mata zamanin jahiliya da musulunci ya zo bai hana su ba amma duka ya sa musu ya yi musu gyaran fuska wanda ya yi rantsuwa bai koma saduwa da mata ta mai a hukunci wal li'ani da li'ani matakka ta zo da ciki ko kaggane ta tana zina kai kaggane ta ba labari jiya ba amma kuma baka da shaida in kana da shaida sai ka taiha kai shaida kenan to kaga matakka tana zina baka da shaida kuma baka iya hankuri ka kyale ta sai ka tai kotu to sai ku yi la'ani la'ani shine ɗiba albarka daga la'ana la'ana sai ku yi ɗiba albarka da kai da ita kai rantsuwa hudu billahi allazi la ilaha illa huwa na gane ta tana zina billahi allazi la ilaha illa huwa na gane tana zina tsinuwar Allah ta tabbata gare ni in ƙarya na kai ka cika biyat ka cika ta biyar da tsinuwa ita kuma in ta musanta sai ta ce billahi allazi la ilaha illa huwa ni ban yi zina ba billahi allazi la ilaha illa huwa ban yi zina ba ha hudu ta cika biyar da cewa hushin Allah ya tabbata gare ta in abin da mijinta ya faɗi gaskiya ne in ta yi zina shi kenan to an yi la'ani to da zara an yi la'ani aure ya mutu ba sai ka ce na sake ki ba la'ani ya kashe aure aure ya mutu ba ha koma aurenta sannan in ciki na in zina ce kan zarge ta shi kenan aure ya mutu kuma wannan rantsuwa da ta yi ya kore haddi gare ta ba za a yi mata haddi ba in ciki na ta zo da ciki kacce ba naka ba ne maimakon a tsaya gida a yi ta rigima a tafi kotu sai a yi la'ani sai ka yi rantsuwa hudu billahi lazi la ilaha illa cikin nan ba nawa ba ne billahi lazi la ilaha illa cikin nan ba nawa ba ne ha hudu na biyar ka ce in cikin ka ne kuma kacce ba naka ba ne tsinuwar Allah ta tabbata gare ka ce to ke ko bismillah sai ta ce billahi lazi la ilaha illa cikin nan nashi ne billahi lazi la ilaha illa cikin nan nashi ne hasau hudu sai ta cika biya in cikin nan ba nashi bane ne ce nashi ne a hushin Allah ya tabbata a kaina kenan to yanzu kun yi la'ani game da ciki to yanzu cikin ba naka bane sannan ita kuma ba zina ta yi ba dan nan da an kai hadin la'ani bai da uba amma kun ba a ce mai shege duk wanda ya ce mai shege ya tafi kotu ya kai ƙara a yi mai bulala ta kazafi ba shege ba ne amma kun bai da uba don wanga da an ka jingina ya kore shi kenan ba zai gade shi ba amma zai gade uwa ta shi ne la'ani a ga maimakon a tsaya gida a yi ta rikici a tai kotu sai hul'i shi kuma daga khala'a ne son cewa hul'i yan an ka ɗaura ma aure me sunan ɗaura aure da larabci akadun nikahi kulla aure kaga an kulla ma kamar an ɗauko yaggiya an kulle tsakaninka da ita yanzu ko ina ba ta zuwa sai da yaddarka an kulle ta gare ka to yanzu ta kai ita ko kullin ga ta walwale shi ta sance ta tahiyarta to inda aka hul'i in ya zan laifin daga matan ne ba daggare ka bane kai ke cutar da ita ko kuma haƙoƙokan da Allah ya aza maka baka iya bata to nan ba a hul'i sai ta kai ƙararka kotu kotu za ta tilasta maka sake ta in ma haƙƙi sakin ta alƙali zai sake ta in ya zan lahinka ne amma yanzu baka da lahi ko kutancin azzara rayuwa ce zukatanmu ga hannun Allah suke sadda an kai aure tana son ka to yanzu ce ta canza yanzu ba ta ba ta ganin shawarka ba ana haka nan ba kana zanta da mutuwa amma ka ji ya ishe ka to yanzu ka ishe ta ko saboda wani dalili ko saboda wani dalili best non to her yanzu dai ba lahinka ba ne kai ba cuta mata haka ba sannan ba kasawa ka yi gaba ta haƙoƙoƙan da Allah ya aza mata a kanka ba a yanzu ita ce ba ta son ka to shari'a ba ta ti dama aure ƙashin bayan aure soyayya shari'a ba ta tilasta mata ta ci gaba da kai zama da kai bayan ba ta son ka ba to amma kai ko tun da ba lahinka ba ne ha ai ba gaban za ba sai da kakkashi dukiya ba ka auro ta to ba a ce ka fuka suke matarka ba gaban za don haka yantun da laihin nata ne ita ta ji bata son ka saboda daluluwanta to yanzu sai ta baka abin da zai isa ka ka auro wata duk inda zata na Allah Allah shi kai Allah ya raka taki gona ita ta hiyarta kaga ba a kuntata mata ba a tilasta mata zama da wanda bata so kai ko ba a kuntata maka rabuwa da matar ka baka da laihin komi ba ta biya ka da to shine hul'i abinda mace za ta biya miji don ta fanci kanta kada a ce to ai sun yi shekaru ya sadu da ita in su sun ka haihi hilin idi in dai ita ta ce ba ta so nai to ta biya shi abin ayi hul'i ci ga ɗaya nan a ta ba lahi ne ba ne lahinta ne don haka ayi hul'i asalin hul'i zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta aure da mutum ta zo ta ce manzon Allah ya rasulullahi mijina ba ni aibanta shi ga ɗabi'u ne ba aibanta shi ga addini ne bai da matsala ɗabi'u ne lahiya lau suke addini ne lahiya yake amma ina kyamata kahirci cikin musulunci yace mi amma ana kahirci shi tace wallahi in ya taso in ya sun kajeru ciki ya kowa zama dan guntu sannan ya kowa baki in ni kalli huska ce kamar in zuba mai kamar in tuha mai mewa saboda takeici to yanzu abin tambaya shin sanda ki aure baki kalli huskar ba kaga idon ta ya ruhe kaga da baya ne wannan kiyayya ta shigo Allah shi an muqallabil qulubi ina fatar kun bai tunda tunda dumumun da gajartar da bakin ba yanzu ya sadda dai haka Allah halicci abi ne amma kuma ta yadda ta aure shi to amma yanzu kuma ta da tana complain ita dai ba ta so nai kaga yanzu ba lahi ne bane ta faɗi la ibu alaihi fi dinin wala khuluqin ba ni aiban ta shiga addini ne ba aiban ta shiga dillahi lau dabi kaga ta yi adalci inda ba adila ba ce matan yanzu duk yadda za ta samu wani kazallaha ta yi ma don ta wanke kanta ga laihinka tana yi to su saboda imani imani bai bari su yi ƙarya ta ce wallahi manzo Allah ban aibanta shi ga addini ba aibanta shi ga ɗabi'u ne amma dai ni dai ta garan nan tashi ni dai ta isar sai annabi ya ce to to dama sadda an kai aure me biya sadaki gona ta yabba su sai annabi ya ce a tura dina alai hadiqatu kina mai dan mai gona ta tace kwarai ko to mai dan mai gona ta kai ko amshi gona ka sake ta shi a asalin kulli to kaga yanzu sai ta mai dan mai gona ta yi to yanzu an yi aure shekara 20 da sun ka wuce yanzu ta ce ba ta sun ka yanzu a hul'i yan an ka sai malamai sun ka ce to hul'i a mai dan mai sadaki ne ba haka general literally malamai ka cewa ba to zamanin manzon Allah ba wani abu da aka kashewa ga aure illa sadaki sadaki don haka ta mai dan mai sadaki ne yanzu don Allah in ka tashi bi dan mata sadaki ɗaya ka kaiwa to kaga ashe tun da yanzu an sa wasu abubuwa kuma an maishe su kamar wajibi duk abin da ka san ana yi to dole sai an yi considering dinin yanzu a huli shekara 20 sadakin da an kai shekara 20 yau yana sadaki ko daga irin ta bai don haka ba a cewa sadakin nan shekara ashirin dubu biyu an ka biya sadaki a ce yawanta ba shi dubu biyu dubu biyu ya ka aure ko ɗiyar kare dubu biyu ya aure balle ɗiyar mutum don haka dama makasudin hul'i mace ta ce ba ta son ka to ta baka abin da za ka auri wata mata don haka in kun daidaita nan gida ta baka ka sake ta baki alaikum in ba ku daidaita ba a tafi kotu in an ka zo kotu mi alkali zai la'akari da shi yanzu irin ka ba irin ta ba irin ka tunda yanzu kai za ka aure irin ka nawa kai ma aure sai a yi la'akari da i see i love i see aka aka ce mai na nawa za ka kaiwa ga al'ada mu yanzu mun al'adance in ka zo tun wurin bida da wani uba nan da kanin uba da na duk sai an jijjiwa musu ita ma yarinyar baka zuwa ku yi hira da ita ga banza baka bata wani abu ba za ka riko mata dan wani abu ko kuɗi ko dai wani abu to duk za a la'akari da su sannan nawa sadakin ta zai kama kuɗin aure masu lehe su yi waɗanda ba su lehe a ce ya bada kuɗin aure ko su akwai to duk za a yi la'akari mi dai ka isa ka aure shikenan sai alƙali ya yanka ce ta ba su zamanin sayyidina Uthman ta faru zamanin annabi ko zamanin sayyidina Uthman ita ma wata mace ta ce ba ta son mijinta an ka ta inda sayyidina Uthman eh sai sun kai hul'i ta ce za ta bashi kayanta duka duk dukiyar da ta mallaka za ta bashi yace ya yadda ta dauku dukiyar ta duka ta bashi sai ƴan uwanta sun haga ya zalunce sun ka ta sun kai karar mijin inda sayyidina Usman an hakire shi an hakire ta ya kun kai abinda ta ce za ta bani dukiyarta duka in sake ta haka ce ta ce haka ne ce sai na usman ne ce ka an shi duk abin ta mallaka in bar da tsorayenta tsorayenta ɗaya za ka ban mata duk abin ta mallaka don haka ya halatta duk abin da an kai a gari yin open ya halatta miji ya amsa bai zalunce ta ba sai dai kuma kai ko ka ji tsoron Allah yanzu misali irin ka miliyan guda na yi ma aure hakomi hakomi sai ka ce sai ta kawo miliyan biyar kaga zalunci ya shiga abin ya koma kasuwanci ina fatar kun fahimta amma in an tabbatar da miliyan guda ka yi ma aure to ba laihi na ko da dubu hamsin an kai sadakin ku ba ba laihi na ka ce a ce ta baka kawo miliyan don abin makasudin kulli abin da zai ma aure ka aure wata ita ko ka sake ta tahiyarta to shine hul'i yau in an kai hul'i dumi ya tashi bayan sun haihu ga ɗiya nan kuma ya amshi kuɗi ya zalunce ta jahillai da ba san shari'a ba ai ba laihi ne ba ne amma in shi addalahi ya kuntata mata don ta yi mai hul'i to wannan ko ta bashi ta kai kara ta kotu alkali zai amso mata abinta matukar shi addalahi ka kuntata mata yana zaginta ko yana bugunta ko yana barinta da yunwa ko bai yi mata sutura duk dai abin da a haƙe dai ko bai saduwa da ita ta yi kara ta akan haka eh an kai hul'i akan haka saboda ya kuntata ta yi ta yi sake ta ya an kai hul'i to bayan an yi kulli an ƙarata ta kotu ta ƙara ta in tana establishing din waɗannan laifuka ne da tana iya kawo shaida to alƙali zai ce mai mai da kullin nan sai dai ya sake ta gaban zatun da shi hukunta ta mata mun ji wannan warra da'i da hukuncin ban nono in an ka haihida macin da ta wa'ad da haƙƙin ta bashi nono sannan me a hukuncin macin da tabba yaro nono sauran shine rada'i ban nono shayarwa kaga mu kidan ya abu nawa kenan wannan babin zai karantar annakahu at-talaqu ar-raj'atu az-zaharu al-ila'u al-la'anu al-khulu'u ar-rada'u kaga abu takwas abubuwa takwas to Allah shi mana jagora ga karanta daidai da fassarawa daidai to amma in ka tara abubuwan ga guda takwas sai haga guda ɗaya a asali annakahu shi ya asali saura duka tawabi'un ne lahu tun da addalaku an taba addalaku babu an nikahu sai an samu aure aka saki in ka ce na sake ki yanzu mustapha hizba ya ce mace na ga mace na sake ki to buga da baza ta ka suke ta dama rike hake da ita ba a saki sai da kullan aure eh hakan ga raja'a na mai sheki wace ta kan mai suwa in babu aure kace ka mai sheta sai a ce to wani abu ya shiga da ba iska ya fara bugawa haka zahari ba a cewa kawa mace zahari dole sai in matakka ce in ka samu wata kace an ta Allah ya ka zahari ummi wannan ba zahari bane sai in ka yi shiga matakka sannan ila iran tsuwa na rance ban ko masaduwa da ke a to ai dama sai matakka wanda ba matakka ba wal la'anu haka la'ani ba la'ani sai da mace don kaga wata da ciki duk baka cewa mu tai kotu ai la'ani dole sai matakka haka hul'i ba a hul'i sai da matakka haka ban nono sai an yi aure sannan aka haihuwa to kaga ashe kenan sai malamai sun kace annikahu shine asali sauran bakwai din nan duka tawabi'un ne lahu dun mabiyanai ne don haka da ya ce babun fin nikahi dai ya isa saura duk su shigo cikin bayani duk za su shigo cikin hukuncin hukuncin nikahi ina fatan tun da ya ce babi kaga sai ya zan fasalin kaza fasali to amma tun da bai yi fasali ba to shi yasa yake hada abubuwa muna tare to sai ya buɗa da hadisi ya ce wala nikaha illa bi waliyin wa sadaqin wa shahidai adalin wannan hadisi ne hadisi hasanun maganar annabi ce sallallahu alaihi wasallam kaga ko ga babin da ya gabata haka yayi ko babin mine rantsuwa yace man kana halifan falyalib billahi aw liyasmut hadisi ne to madalla to yana cikin hikimomin mai risala inda adda hadisi yana yana amfani da shi amma bai kawo ma yace hadisi ne yanzu inda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam magana ta hikima don yanzu mun san ba magana ta bace ta manzon Allah ce maganar manzon Allah kuma ta hikima bisa ga tashi amma kaga bai nuna haka nan ba sai a dauka magana ta yace to yace wala nikaha babu aure illa bi waliyin kalma annikah tana da ma'ana abu biyu tana da ma'ana biyu tana da ma'ana kulli kullin aure nakaha rajul imra'atan mutun ya aure wata mata ma'ana an kulla mai aure da wata mata sannan ma'ana ta biyu mun yi ta cikin mun yi cikin iziya ko annikahu yana da ma'anar dukhulu shay'i fi shay'i shiga wani abu cikin wani abu mai iziya ya kawo misali yace ana cewa naka hatil naka naka eh eh eh naka hatil hasatu akhfafal ibli wa nakaha naumu al'aina ana cewa tsakkuwa naka hat akhfafal ibil ta shiga cikin takun raƙumi kaga dakhalat naka had bi ma'ana dakhalat haka ana cewa nakahal nakahan nawmul aina bacci ya shiga cikin idanu kaga kalmar nikahu ma'anarta ta biyu dukhul shay'i fi shay'i don hakan ga ta farko tana da ma'ana aqadu zawaji kullun aure ta biyu mai ma'anar dukhul shay'i fi shay'i sai ta yi ma'anar saduwa na kahar rajula imra'atu mutum ya sadu da mata tai saboda kaga al'aura tai ta shiga cikin tata kaga dukhulu shay'i fi shay'i kenan nikahi mai ma'anar dukhulu shay'i fi shay'i to yanzu za mu fara da annikahu mai ma'ana aqdu zawaji ba mai ma'ana wada'i ba ba ma'ana saduwa ba a nikahi nan mai ma'ana kullun aure yace wala nikaha babu kullan aure ba a kulla aure a kulla mu wani aure da wata illa bi waliyin sai da wali shine mafi girma cikin arkanun nikahi mai iziya ya kawo rukunna aure guda nawa ya kawo eh biyu guda nawa ya kawo mun yi iziya dan tare da ku rukunne nawa na aure mai iziya ya kawo guda biyar na farko su ma'auratan ko ga miji in babu mata babu aure ko ga mata babu miji babu don haka rukuni na farko ma'auratan miji da mata rukuni na biyu sai waliyi wake da bukatar waliyi ita mata kai namiji baka da bukatar waliyi ita adda saboda mace ko mi kasurar ta annabi ya ce bata ita asurar don macin da ta aurar da kan ta zama zina ce haka annabi ya ce ba ta aurar da kanta ba ta aurar da wata kamar tana da kuyanga to ba ta iya wali ta ta zan dole sai namiji wali na mace sannan na uku siga siga ita ce ɗauran auren me siga ina son ɗiyarka wance sai wali ya ce na baka sai ka ce ka karɓa in wakilai ka turo mun zo neman ɗanmu ko ɗan uwanmu auren wance sai shi waliyin ta ce na basuwa sai su ce mun karɓan mishi shine siga shine ɗauran auren kakka duk taron da kun ga ana yi shi ne wanga akai to shi kuma wanga in kun tuno tun ranar farko an yi shi in an ka zo ɗauran aure repetition ne kawai maimaita ɗaya na akai shi yasa wanga taro da akai tsololo abin da zaka ce mai mustahai ba shine ɗauran auren na wajibi ba wanga taro da akai domin zamanin annabi babu mai iya kawo masar da annabi ya kira taro an kai wanga taro babu ba taɓa yi ba iyaka siyasa ce kawai da neman kuɗi da bida a faɗi da yanzu da yake adalai sun yi ƙaranci wanga zamani ko to shi ne sai a yi wannan taro har abu ya zan musiba mota ta yi ta faɗuwa a yi ta karirewa yan fashi su kwashe wasu ya cikin daji durin ɗaurin aure sun kashe to kuma alali garin nan da za a ɗaura garin musulmi ne in mutum dubu nawa ya kaso su shi ɗaurin aure nasa to mi ɗauko mi aika mutumin kaduna ka ce to ɗaurin auren ka ko ɗaurin auren da inda bancin sun wahal suwa to ya taso da bauchi ta wasu kudu ɗaurin aure to ya taso da abuja ya ta wasu kudu ɗaurin aure ko da birnin kai mutum ya taso ko argungu ai bai kyauta bai to tun da sakkwato garin musulmi ne kuma za a samu mutanen da za a zo dama shaida aka bela to shaida waɗanda dubba ce sai ka taso da wani gari iya kaka aika mai za a ɗaura mai yare gida na aure a yi musu addu'a to madalla na yi murna Allah sa ila ya ƙari la Allah ya ba su zaman lafiya in yana ɗan wani albani ya ce in za mu lalura ɗaurin aure da ka taho gara ka kuɗin nan da za ka sa mota mai ƙara sai ka aiko mana wani abu ka yi zaman nan ka can kuma ya yi ma'ana in ya taho takalihi ɗaya zai zaman ma don dole sai ka ba shi abinci in na kwana na ka ɗaukan mai hotel to bai ohanta tahowa ta yi amma ya ce to ma dalla Allah ya kyauta to turo a kama a dan sa wani abu a ƙara a sai ma yarinya cinciya yahi ya zaman ni ne ba sai ya taho ba ya taho mota ta faɗi da su har abada ba a barin kuka wurin ɗauran auren ɗiyar kana da kaga ya ta ya mutu to to mi ara haurin dariya ba a so ne da jini to koko sun taho sai a kwashe su sun tasan mazamfara a kwashe su a cikin daji a ce sai an kawo miliyan biyar biyar kai dai baka da su su ba su da su to abu ya yi kyau abu ya kyau ba kuma irin waga an shayi haka masu kai amarya a cika motoci da mata kaduna za a kai amarya sai ta mota ta faɗi a haɗari akwai wata amarya da an ka ɗauka da nan zuwa katsina wajen an kai aka mace goma sha wani abu nan moto on the spot saura sun ka karire sun ka zangura mu waɗanda ba su ma to yara na wannan aure da an kai kaga sai abu ya koma ciki kuma ba a bari ko wace ta dai sai ta tafi sannan ta ka nuna yan uwanta ka miji ya taho abinda a asali miji ya to ya sa mata ta gaba ya taya yanzu jerin gwanon motoci aka yawo duk wani abubuwa ne da za don haka ya kamata ku ahli suna da adda wayewa shi abu in ka shekara dubu kana faɗi in kawo aka kawo aya dubu hadisi miliyan in ba a aikata shi ba to waɗanda aka faɗa ba su yadda da gaske a kai don haka da ɗumin ma ka sha kurumin ka da da ba ɗiyarka a aurinta ya kusa ba to duk abin da haka son ka faɗi aikata shi practically ga auren ɗiyarka ko ga naka aure ko ga auren duk wanda a ƙarƙashin kula ka kai practically to gobe in ka faɗi an san da gaske haka yi amma yanzu ko kun haɗin kuma tattaso kuma sai aga kuna ta rarracewa wasu abubuwa duk kuna ba da gaske kuka ba shi yasa ba su bari ba abin da za su bari in kun ka dan gyawa tsasu ko su gyawa tsahe da ku tunda kuna buɗe kofa to don haka a bari shi yasa kawo kwanaki wai an ka taso ana ICL har zanga zanga na ga an yi kwanaki wai game da ICL na ce me ICL ni ran Allah ya ni ban yi ICL ba kun ba a yi min ba jikka guda ta minti in za ka bada ta ba kawowa jikka guda ta minti su abinda suka cewa ba a kashe ba a rage yayi yawa ha to ai matukar an kai wacce ai tun harko jikka guda ba a kawowa ta minti shikenan ba sai a cika kwalla da kasuwan da zai bude shago mun tafi dan an sani bidan ma wani mata nan shi yagga ashe ban sani ba wayo an kai mini akwai motoci can da an ka cika da kaya a isi ba a bari na gani ba sai da muka zo aka kawo dici a waɗan kwalaye na mina yali zai ban yare ya to ni ce dama shago za ka buɗawa su tun ka waɗan kwalaye ce ai shi yasa ba a gwada ma batun harko shikenan sadaki ɗaya shari'a ta sani ta yi ayi ga asali shi miji shi ka kayan ɗaki ga asali amma babu laifi abinda Allah ya hore ma uwaye su waɗiyarsu in ya zan uwaye suna da zarahin waɗiyarsu kaya in sun kai ba laifi ba ɗiyarsu sun kawa ko aure ya mutu ai shi miji ya san ba nashi ba ne to su kwaso abinsu su sun kawa don haka in kuma shi mijin adda zarahi dama shi za a gida ne ne ya tsara gida ne shi mata ya bida a kawo mai mata sai a yi abu dai musulunci to amma abin da ya sa dole sai an yi lehe dole sai an kawo kuɗin kaza saboda kashin kuɗin ya rage musu uwaye ƙara ɗaya za a sai an sau gado an sau kujeri an sau madibi an sau mi an sau talabijin an sau mi an sau mi kaga a lot of expenditure to shi yasa dole kai ma sai an ɗan face ka an amsa wani abu gare ka to a sauƙaƙa duk a kashe waɗannan in aka ƙare kuma a yi buhuhuwa da gare wani man shanu da na man gyaɗa da na manja da na mi da na mi in ba ka ɗaya kuma in cishe ka amma ka yi mijinta ƙari babu laihi wata duka aika mai buhu sun duka samu kuɗi ka aika mai babu laihi zai hirka ma ita ma da daraja ya san ya aure ɗayar dattijo irin ka taimaka mishi yanzu matsayin ɗanka ne duk wanda ya aure ɗiyar ka ai ya zan ɗanka komi shiganta ka ce dole ce ma baba to ɗanka ne duk abin da ka yi ai ita za ka sa jawo ma girma kyautata mai ka yi musu sutura ma ka ci ba su abinci in kana da komi an gare ka kai ba faɗuwa ba ce amma dai a mai da abin buki duk abin da za ka yi sadda an kai auren na wannan ba don allah na bi buki na kuma shari na kai don ka buɗe wata ƙofa ta hitina bari sai an ƙare duka sannan ka biyo da kyautatawa in kana yi na aka gano kana kyautata ko ba kai muna tare to ku yi ƙoƙari a gyara aure ga mutane nan maza da mata suna son aure uwayensu na son aure yarinya ta samu miji mai son ta amma saboda abubuwan da a ciki uwayenta ba su da zarafi dole a yi ta postponding a yi ta postponding a yi ta postponding unnecessarily har wani abu ya zo ya shiga ko ya ce ya fasa ya taya biɗi wata ko ma su rinka haɗuwa suna saduwa da juna tunda suna son juna an ƙi ɗaura musu aure da sauran abubuwa don haka duk abin da ba wajibi ba a yi avoidin ɗinai kowa yayin da Allah ya halicce mu nan ga girman mu guda ƙarhin mu guda wadatan mu guda to duk me haka cewa don wani yayi kai ma sai ka waɗi ka ya ta yayi sannan in an ka wanke yarinya shin bayan shekara uku Allah ya baka wadata laihi na ka sau mata gado ko ka sau mata duk abin da ka sauwa ai ba a makara mutukar dai ana nan da rai ran duk Allah ya hore ma ko da ka aure ka aurar da diyarka kana civil servant to yanzu ka dan majalisa miliyan guda da wani abu haka an sa ko wani wata ba haka sai ka tai ka sau mata gadon da haka son sayi yanzu karhinka sai ka kai mata ai ba a makara ba sai ta sa yanzu ta san diyar dan majalisa shikenan ta tashi da decibel sabon ba shi kenan ba to na sha haɗi na ce ku tai samar duk masu manyan gidajen nan na samar ku tambaye su asalin da 'yan haya na sun yi haya ai ba da haifarsu sun ka gina gidajen ba don haka duk abin da Allah ya kaddare ka da zamuwa ko samu zai samu amma kuma Allah ya samu komi lokaci to Allah ya shirya da mu ya wadatar da mu daga halalinsa ya ce wala da kaha babu aure babu kullin aure illa bi waliyin sai da waliyi na mace duk macin da ta yi aure ba tare da waliyi ba to wannan mazinaciya ce to za mu ji suwa adda haƙin walitaka kuma cikin waliyan wafi cancanta wasu daƙin da kuma sadaki ba a ƙulla aure sai da sadaki ma'anar sai da sadaki ya halatta a ƙulla aure ba a sa sadaki ba amma ba da nuhin an da shi ba a'a ɗayan biyu ko dai an sa an ambace shi dubu hamsin amma bai da an bi shi bashi ba ya halitta ya sadaki bashi ba ko ko a'a haƙƙin tana wa za a ba sadakin ita wa zai biya shi mu ɗaura musu aure da sharaɗin in sun ka zo can su yi yarjejeniya abin da zai bata amma a aiko mana mu shaida ya halatta a ɗaura aure ba tare da an sa sadaki ba amma kada ya sadu da ita sai an sa sadaki yan an kai mai ita to su yi yarjejeniya to nawa za ka biya na dubu hamsin to sai a aika a aiko ma liman da sauran dattijan shiya to an sa dubu hamsin kuma la ajalin yan Allah ya hori shi ke ya halatta amma dai sadaki wajibi ne ga aure to sai dai sadakin nan kuma duk abin da ya halatta a mallaka a yi amfani da shi ya halatta a yi sadaki da shi ko da karatun ƙur'ani ne ko a yi masa daki akan hakarantar da ita risala ya halatta ko karanta da ita ƙur'ani ko wasu surori na ƙur'ani ko karanta da ita lahalari ya halatta a yi sadaki haka nan ba amfani ba ne to da karantar da risala da ayasa da dubu hamsin wahi amfani dubu hamsin da aka shiwa yau kuma ga kwalama amma duk wanda ya kwashi ilimin da a cikin risala miyar rasa duniya da lahira haka in ya halatta a yi sadaki dubu hamsin to sadaki da karantar da risala min babu aula amma malikiya ba su yadda da hakan nan ba dole da sai an ba da kuɗi to Allah ya shirya da mu to shi ne ce wala nikaha illa bi waliyin ɗaya wa sadaƙin da sadaki biyu wa shahidai ga ya'un nan kuma ya samu ta sukuni shahidai ma'ana shahidai ne sai an kai hasfin nuni wa shahidai adalin da shaidannu biyu adillai dole a samu aƙallan shaidannu biyu adillai wannan hadisi ne hasanun kamar yadda ce muku na annabi annabi ya faɗi haka nan kaga ashe ba a aure dole sai da shaida to shaidan nan da bakin mutum biyu ga al'adar mummunan da kyan mutum ya ta bi dan makai ne aure wasu ƴan uwa ne aka samu ko uwaye ne a tura su ko to matsayin me suke shaida in za a kai sadaki da ke dauki kudin sadaki ya kai wasu aka ba waɗannan da na kai sadaki matsayin me suke shaida don haka akalla shaida dai mutum biyu adillai shahidai shahidai na adalai na adalai to yanzu da an ka rasa adalai ko ko sun kai karanci ba a ce babu su duka sun kai karanci to sai a samu jama'a masu yawa kamar ga kamar ga azumi kaga mutum guda ya ba da shaida adali ya halitta dauki azumi da in sun kai biyu min babu aula to sai ya zanga jama'a masu yawa waɗanda daga al'ada tarin gungun ga ya ya koru a ce sun haɗa baki sun yi ƙarya to amma ba adalai bane su ma za a karɓi shaidu su sai ɗauki azumi to haka ga aure abinda an ka nema shaidannu biyu adillai to in ba a samu adillai ba sai a samu jama'atun mustafida jama'a masu yawa shikenan makasudi dai haramun ne a yi nakahu sirri aure cikin sirri ka a faɗa ma kowa haramun ne dole a sa shaida me a hikimar sa shaida saboda shari'a ta haramta hulɗa tsakanin namiji da mace waɗanda ba ma'aurata ko muharramai ba to yanzu macen nan kana iya ɗaukar ta ka kai ta gidansu kana iya ɗaukar ta ku ta yawo kana iya ɗaukar ta to yanzu in ba a sashe da mun san an ɗaura ma mun ha gani ta da za mu muna na ma zato to amma kaga ɗan an sani an ɗaura aure an san matakka ce ko kasuwa an ka gane ku ba a mamaki ina fatar kun fahimta to fa in lam yushhida in su mutum biyu dawa dawa da mijin da zai aure sannan da waliyin mace da za a nema aure gare shi in ba su shaidar ba ba su sa shaidu ba fil daga kullen aure fala yabni biha ba zai tare da ita ba hatta yi shaida sai sun sa shaida ‘yan an kulla aure ba a sa shaida ba kulla ɗaya an kai ma ba a sa shaida ba to ba zai bina'i shine tarewa ba zai tare da ita ba ta bar gidansu ta komo gida ne shine tarewa ba zai tare ba sai an sa shaida domin da mun gane da mace dole mu tuhumce shi me haɗa ka da ita to amma kaga in an sashe da ai mata ta yi tashi kenan muna tare fa in lam yushhida in su biyu da waliyin mace da miji mai nema aure in ba su sa shaida ba wasu na fassara fa in lam yushhida in su shedannun ba su shaida ba ba ba daidai wannan fassara take ba in ba su shaidar ba su waɗanda adda haƙƙin ɗaura aure miji da waliyi in ba su shaidar ba ba su sa shaidu ba fil aka daga kulla aure an sun kulla aure ba su sa shaidu ba to fala yabni biha shi mijin ba zai tare da ita ba hatta yi shaida sai sun shaidar sai an sa shaida wa aqallu sadaqi to sai ya fara da sadaki ba sadaki yana cikin rukunna aure ba madalla wa aqallu sadaqi mafi karancin sadaki ga mallaman malikiya rubu dinarin rubu'in dinari onno sakon son sadaki zai kasa rubu dinarin yau rubu dinari ya kai nawa dubu ishirin da wani abu ko to ka gani don haka yanzu malikiya ba a sadaki dubu biyar ba a sadaki dubu goma ba a sadaki dubu goma sha biyar ko dubu ishirin ma tun da wajen dubu ishirin da biyar ne da wani abu ina da shi ga waya suna turo mini mai hito da wayan ba to kaga shi akalla sadaki ga malikiya eh to amma annabi ya ɗora mu wani aure akan ya kawo zobe na bakin karfe zobin bakin karfe kun bai kai rubu dinarin ba yatte kun bai samo ba da ya samo shi ya kawo za a ɗora mai aure ko ba za a ɗora ba to kenan bai yi ba da annabi ya ɗaura shi da bai yi ba ku malaka an ka tambaya da ba a samu zobin na bakin karfe ma ya ɗora mai akan ya karantar da shi surorin da ya haddace na ƙur'ani ya karantar da ita don haka ga akalla sadaki rubu dinarin maganar malikiya ce ba aya bace ba hadisi bane sadaki bai da mafi karanci hakan ga kun bai da mafi yawa amma dai annabi ya kwadaitar yayi sauki abdullun nisa'i barakatan aisarhunna maunatan mata mafi albarka su a waɗanda kayan auren su yayi sauki me a kayan aure sadaki sadakin su an kwadaitar amma kuma in yayi yawa kuma ba illa bace inda an san kana iya biya kai miji wa atun wa atetum ihdahunna kin dara abinda ake tsara malum kafir bayan kun ba ɗaya su dukiya mai yawa wurin auren ta don kuma bali aka shi dukiya mai yawa wurin aure in kana da wadata kowa ya aure gurgurdun wadatarsa kuma gurgurdun kimar yarinyar yanzu mahaddaciya qur'ani kana hada ta da ballagaza da ko hata bata iya ba ana sa sadakin su dai to diyar kwamishina tana zama ɗaya da ɗiyar mai gadi yan an kawo sasa dakinsu fi sabilin lahiha to ta ka gani don haka huska ita ka sai da riga ƙimata ita yarinyar da ƙima uwayenta da ƙima ka kai miji sadaki hakkinta ne amma in ita ko uwayenta sun ka ce a kayo abu albani wata ɗiyar wani kwamishina ta liƙe ma ta sai abu albani to shi kenan abu albani gashi kuma mallami na ba ba mai kuɗi ba ko to ba kwamishina na ko famanan sakatare to ɗaya kwamishina kuma tali shi kenan haƙƙin suna da an ka ta ya samu da sadaki ya ce malla abu albani a kawo dubu ashirin kowa ya san ƙimar ta ya dubu ashirin amma sai an ka ce ba dubu ashirin wani haƙƙin suna ya yi ko kuma bari ni zan biya ma ya ɗauki girma laihi ne uba ya biya sadakin ɗaya ta yi ha shi kenan ya ɗauki girma Allah ya hudu to matafi duk abin da Ali ya yi ga auren Fatima annabi ya yi mai shi don haka ba illa abin da mutane ba su gano ba kenan in ka in ka hisu rikin ka ƙarhi mijin ɗaya ka sai ka yi mai to ina yake to mafi ƙarancin sadaki rubu dinarin ga malikiya amma ko da ya kasa haka nan ko ya yi haka nan zai yawa duk ba illa ba ne walil abi to yanzu ya dawo ga waliyai suwa adda haƙƙin walitaka ya ce walil abi in kahu ibnati hilbikiri uba ya samu ya aurar da ɗiyarsa budurwa bigayar izina ko ba da izininta ba ɗiya budurwa ko da ta balaga in dai budurwa ce ba ta yi aure ba to uba ya samu ya aurar da ita ko da ba ta yi izini ba amma dai da ya nemi izininta da ya fi saboda hadisin da an gare mu wani ya aurar da ɗiya ta yi auren dole ba ta so tattai ta yi ƙara ta inda manzon Allah annabi ya kire shi mi an dalilin sai annabi ya ba ta zaɓi in ke ga dama a buɗe aure in ke ga dama ke ta ce a'a annabi ai ba zan kunyata ubana ba na kawo shi ƙara ne don uwaye su san ba su da hakkin tilasta ma ɗiyansu amma tun da yayi zan yi hankuri ba zan kunyata shi ba to kaga tun da abu haka yake in dai kai mai hankali yake kakkawa ɗiyarka auren da ba tun da to in ka tilasta mata ta aure kana tilasta mata zama da shi to ka auren mai kila kai ka so ne saboda wani dalili ka ba shi ɗiyarka ko sai ta zo ta gasa mai kanwa ganin girman ka zai kuka zai yi da kai kuka zai yi da kai kaga abin bai unhani ba an yi kunu don abki ya leme ita ce ba ta so ne sai ka zanna sheta ka jawo hankalinta abinda ya sani na san ba mai kuɗi ba amma almajiri ne duniyar nan ba nan za a tabbata ba ki samu inda za a karanta sheki addini shi an manuhata wadata kuma wadan Allah take daga ba Allah na iya wadata shi ko ya wadata ki ma amma ni dai abinda an damuwa ta addinin na addini ne ya bani sha shi yasa kai mai ta siya in ta fahimta in ta ce a ni dai babu don Allah sai to shikenan Allah ya sawaka Allah ya baki wani na kwarai full stop don kashin bayan aure soyayya sannan babu soyayya wahala ɗaya za ka yi haka maza mahaukata in kabbi ɗaya ta ce ba ta so ka ce wallahi in ana mutuwa sai ka aure ta to ana ko mutuwa don tana sa ma gobe aka yi ku nisa kaka jin mata na kashe mazansu ba ta son ka kuma wallahi baka san duniya mai ɗaukar mare ba kamar mace wallahi tana iya kashe ka sannan duk mutumin da kai ce bai son ka to kai ka so shi da wani dalili ga sunan ko burodi husan dubai himata wa ya ba yanzu ga sunan bisa titi duk inda ka yan suwa tawa duk inda ka diba mace ka gani to kai tsaye ga guda wai dole sai ka aure ta don ɗaya wahal da kai don haka da ka biɗa ta ce ba ta son ka to Allah ya ba ta kai hoto ka samu mai son ka sai ku zaman ku lahiya wanda bai son ka wallahi in ka ce ka kashe giwa ba ta ce maka madalla ba ta ganin kokarin ka ita ta fi son ka sake ta duk abin da za ka kawo mata to kai ta wahala kai ta wahala ba a gani to me an rana ga wahala ta to Allah ya shirye da mu yace ya tabbatar ma uba ibnatil inkahu ibnatil bikir aurar da diyarsa budurwa bi gairi izna ko ba da iznin ta ba wa in balagat ko da ta balaga in dai tana nan budurwa ba ta yi aure ba wa in sha amma in ya so shawara haya shawarce ta wance i ke san Abu Albani yace to to ina so in hada ki aure da shi abin da yasa kuma Abu Albani mallami na mai hankali mai son addini mai riko ga sunna to shi yasa ni hankali na kwanta ina kaso in kai ɗaya ta can ya karantar da ke addini shi yasa ina kaso in ba shi kaza da kaza kaga ya shawarce ta me ke ha gani kina so nai wa amma gairul abi amma wanda ba uba ba fil bikir ga budurwa wasiyun wanda an kawa wasiya ne ubanta zai mutuwa ya yi ma wani wasiya don Allah yarinya ga in ta isa a aurar da ita au gairuhu ko waninsa falla yi zawuja ba zai aurar da ita ba hatta ta balaga sai ta balaga wata azana ta yi izini wa iznuha abinda a izininta ita budurwa su matu ha shirunta kina so ne ta yi shiru saboda mata an jarabce su da kunya kunya mallamai sun kace guda goma ce tara an ka ba mata an ka ba maza guda don haka sun yi mu kunya sun yi mu shawa to sai dai Allah ya dahe musu shawar da kunya ya sa kunya duk wanda take shawa yana da wahala mace ta zo ta ce ina son ka sai dai kai ka harcewa kana son ta da ce kana son ta hagani ka bude ma kanka kohai ba ta koma bari ka zanna lahiya don ka gano cewa ita ma ta kohi ka to abinda a izinin su su budare su ma to hash kina so ne ta yi shiru ba ta cewa eh saboda kunya to amma da ta yi aure sai a ɗebe sulasi na kunyat in ta haihu sai a cire kunyar gaba ɗai babu sauran kunya tunda kowa ya san cikin nan ba garuwa ta sha shi ba in mace ta ta yi zina to ita an cire kunyar ta gaba ɗai an zare kunyat wala yi zawujo tsayibu abun abun uba wala gairuhu ko waninsa wala yi zawuja tsayibu ba zai aurar da bazawara ba bazawara ita ce wadda ta taba aure illa bir da ha sai da yadda ta tunda ita kayan ta mallaki hankalin kanta ita yarinya abin da yassa ni na ba da ka tilasta mata gara ka bi shawarar ta abin da yassa kaga bata san wasu abubuwa ba bata san matsalar aure ba ita kyalkyalin bisa hanya ɗaya kanu da ta ga wani kila da mota ba ta san abin da a ciki ba to amma matsayinka na uba kai ka gogu ka hita gogewa ka hita experience sai ka bata shawara ka faɗa mata abin da bata sani shi a shawarar da zaka bata amma ita ba zawara ta yi aure ta kashe ta kashe auren ko mijin ya mutu to yau tana da experience na aure ta san abin da aka ce ma aure ta san abin kuma ta mallaki hankalin kanta yanzu to shi yasa da uba da wani nai ba za su aurar da bazawara ba illa bir da sai da yadda ta zarar ta yariya ta aure to yanzu ita mallakanta ba ta kan daura makanta aure amma ita za ta samu makanta miji amma ita yarinya ubanta na iya samu mata amma ya shawarce ta ya nuna mata muhimmanci ne ya he tursasa mata wata azana ita bazawara tana yin izini ne bil qauli da magana budurwa an ka ce mi a izininta shiru dinta kina so ne ta yi shiru kina so ka a ce sai ki yi magana a ku kyale ta ya nuna ayan ba ta so ne wallahi ban so ne wallahi ban kai tsaye take cewa Allah ba ta so to in ta yi shutu tana so sai to ta yi Allah ya sa albarka amma ita ba zawara abinda izinin wata azan bil qawl tana izini kina so ne ta ce ina so don ta san ta mallaki hankalin kanta kuma ta san abinda a aure amma an ka tambaye ba zawara kina so ta yi shutu ya nuna ba ta so watun kahul mar'atu walatun kahul mar'atu ba auren mace illa bi izni waliyaha aure nan mai ma'ana kullan aure ba a kulla ma mace aure illa bi izni waliya sai da iznin waliyanta dole sai da waliyi au ko kuma zirra'ai ma'abuci hankali min ahliha da cikin danginta waliyi ko kuma wani cikin dangi wanda kila ba waliyi bane ko yana da nisa da ita dole dai sai ta samu wani wanda zai tsaya mata dai ba ta iya auren da kanta kan rajul kamar mutum min ashirati ha daga danginta ko da na nesa ne za mu ji waɗanda na hicancanta na kusa ga walitaka to ko da ta ƙetare ta ja wani na nesa aure yayi ina fatar kun fahimta awis sultani ko ko sarki in an gagara kamar kila waliyan ubanta ya mutu ba ta da ɗaya wa'adda haƙƙin walitaka ‘yan uwanta, to tana da ‘yan uwa shaƙiƙai guda biyu, kuma sun yi saɓani kowa ce shi zai walitaka abu ya zan gardama, to duk sai a hishe sai a ta inda sarkin musulmi ya ɗaura mata aure. Ko ko kila ba ta da waliyin ma, sai sarkin musulmi ya zan waliyanta, a sultan waliyu man la waliya laha, sarki shi a waliyan duk wanda ba ta da waliyi. Ina fatar kun fahimta. Waka duk tulifa, an yi saɓani fidda niyya ga ƙasƙantacciya wadda ba ta da daraja mata an kasa su kashe biyu ga aure akwai sharifa akwai da niyya sharifa maɗaukakiya da niyya ƙasƙantacciya wadda ba ta da ɗaukaka wace ce maɗaukakiya annabi sai an kai sun yi wannan ga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da yace tunkahul mar'atu limaliha wa li jamaliha wa li hasabiha sai yace fasfar bi zatid dini ana auren mace ne domin dukiyarta ko don kyawunta ko ko don dangantaka ta ɗiyan babban mutum ce ko ita kanta babban kwamishina ce ko darekta ce ko famanin sakatare ce ko yar siyasa ce ko mai kuɗi ce hajiya ce mai hamshaƙe yar kasuwa kaga yanzu ita adda daraja ba ma gidansu ba to duk ya shigo cikin hasab ana auren mace don dukiyarta ko don kyawunta ko don dangantaka gidansu sai annabi ya ce to kawan ya ruɗe ka ka rabauta da ma'abuciya addinin tahi to sai an ka ce wadda a sharifa ita ce wadda an mai kyau ko ko mai dukiya ko ko mai daraja ko ita adda daraja ko gidansu adda daraja to wannan ita ce mace sharifa da niyya kuma wadda ba ta da ko guda cikin waɗanga ko mai addini duk shi yahi da niyya wadda ba ta da ko guda ba ta da kyau ba ta da kuɗi ba ta da daraja ba ta da wani addini an ka ce ba ba musulma ba ce amma an ka ce mutum mai addini an dai fahimci abin da aka ne malami mai riko da to wadda ba ta da ɗaya da cikin waɗannan ita ce da niyya to irin wagga an yi saɓani fid da niyya ga mace ƙasƙantacciya wadda ba ta da daraja an tuwalle a ajinabiyan ta jibintar da wani manisanci wanda ba ɗan uwanta ba ba an ce ɗan uwa ba ke zama wali to shin mace wadda ba ta da daraja da niyya ƙasƙantacciya shin tana iya jawo wani wanda ba dan uwanta babu zumunta uwa babu zumunta uba ya zan waliyinta ko ba iya wasu sun kace tana iyawa wasu sun kace a dole dai sai ta samu dan uwanta full stop to yanzu wane ne na fi cancanta cikin ƴan uwa mun ji dai waliyai cikin ƴan uwa ko to ko cikin ƴan uwa su wane ne na fi cancanta sai ya fara faɗin waɗanda ya cancanta da walitaka yace wal ibnu da bacci ce tana da ɗa kaga yar yaji ta kenan ko sai ta zo aure ɗanta aula ya fi cancanta da walitakar ta min al'abi daga ubanta da ɗanta da ubanta wai ganin tausanta ɗanta ubanta yana iya amsa kuɗi a aure shi ta inda ba ta so amma ɗanta kan duk inda za a wahal da uwa ta yi yana yadda to shi yasa ɗa ya fi uba cancanta ko ga ko ga ko ga gado da ɗa da uba wahi haƙe ɗa tun da in mace tana da ɗa to ya tadda uba daga asibci sai uba ya amshi su da su abinda ya rage ɗa ya kwashi kaga ɗa ya hi cancanta ga mace bisa ga ubanta to in an ka zo walitaka ɗa ya hi cancanta ga walitaka uwa ta min al'abi daga ubanta wal abu shi ko uba a wala ya fi cancanta da walitaka min al'akhi daga ɗan uwa tun da ɗan uwan ai bai sadu da ita sai gehen uban uban ya liƙa shi da ita koko to ashe kenan uba yi cancanta ko ga gado in ta mutu in ga ubanta dan uwanta na gado uba ya sha makance yan uwa sai su yi kuka sun rasa yan uwa amma uba shi adda gado madalla wa man qaruba duk wanda ya kusanta min al-asaba daga asibai dangin uba dangin uba sune asaba wanda ya liku da mamaci wanda ya liku da mutum da kai ne koko ta hanyar wani namiji shine shine asibi sune asaba duk wanda ya kusanta min al-asaba daga asibai a haƙu ya fi cancanta da gado don haka cikin masu asibci namiji wanda ya liƙu da mutum ko mace ko mamaci ko ko ya liƙu da mace ko mutum ko mamaci ta hanyar wani namiji to waɗannan su ne asibbai to wanda ya zama kusa to ya cancanta da wallitaka kaga ɗa ya hi uba zama kusa shi ko uba ya hi ‘yan uwa zama kusa ‘yan uwa in ga shaƙiƙi shaƙiƙi ya hi la'abi zama kusa to haka dai sannan ɗan uwa ya fi ammi wan uba ko ƙanin uba zama kusa muna tare madalla tunda in babu uba uba ya baɗa ‘yan uwan mamaci kenan da ‘yan uwa ne shi uba ammi da ‘yan uwan mamaci ɗin ɗan uba wa zai gado ɗan uwa zai gado ba ammi ba kaga kenan ɗan uwan mamaci ya fi gado to haka dai wa man kashi a ma'ana wa man karbu wanda ya kusanta min al'asaba daga asibai a haƙo ya fi cancanta bisa ga wanda an nesa amma wa in zawaji halba'iru to in manisanci wanga ya kusa sai wani wanda an nesa yana cikin asibai amma nesa yake in ya aurar da ita mada zalika wannan auren ya yi ba a cewa a buɗe muna tare yanzu misali ga ɗanta ya kuwa cancanta sai ta jawo ɗan uwanta ta ce ya aurar da ita in yi aure ba a cewa a buɗe don ta'adda haƙewa ba ita jawo shi ba ya yi walil wasiya tabbata ga wanda an kawa wasiya an yi zawujar cifla ya aurar da yaro ƙarami fi wilayati wanda a cikin walitaka ta yi mutum ne zai mutuwa ya ba wasiyar ɗiyanai to kai da an ka ban wasu kai ne wasiyi to ka samu yaro ƙarami yan an ga ya fara lalacewa ya fara bai yan mata sai ka aurar sai tun yana ƙarami tun bai da lalacewa ba wala ya zawuju sagira amma shi wasi bai iya auren da karamar yarinya yaro namiji an kace yana iya auren su tun yana karami amma ita yarinya bai iya auren da ita illa an ya mara abu sai in uban ya umarce shi bi in kaya da auren da ita yace ya mata aure tun tana karama to wannan amma in ba haka bai bari sai ta balaga ta zaben makanta miji sannan sai ya mata aure walaysa zawul arhami ma'abuta mahaifa ‘yan uwa na gehen uwa kenan wa'adda mahaifa mace to ‘yan uwa na gehen uwa su ne zawal arhami ba su kasance min al'auliya cikin waliyai ba ‘yan uwa na gehen uwa ba su walitaka sai ‘yan an rasa ‘yan uwa na gehen uba kamar gado ‘yan uwa na gehen uwa ai ba su cin gado sai in babu kowa cikin ‘yan uwa na gehen uba in babu kowa da akai dukiya baitul mali ga ‘yan uwa na gehen uwa don me za a kai dukiya baitul mali tun da ‘yan uwa ne oh sai a basu to haka walitaka in dai ga wani koda mutum guda ne komi nisa ne cikin asibbai to shi adda haƙƙin walitaka bisa ga sai ‘yan an rasa ‘yan an rasa ‘yan uwa kawu ko ɗan ɗan kawu ko abin sai su yi gado sai su yi walitaka wal auliya min al asabati hmm? to ina yake walaysa zawul arhami ‘yan ma'abuta mahaifa ‘yan uwan uwa kenan ba su zamo min al'auliya ba, ba su zan cikin waliyai ba, wal'auliya waliyai min al'asaba daga asibbai na ake samun waliyai. Su wane ne asibbai dangin uba, ko ko kace duk wani namiji wanda ke saduwa da mutum da kai ne ko ke saduwa da mutum sababiyar wani namiji. Su ne asaba, to cikinsu ake samun waliyai, to sai mu tsaya nan.